أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه إن شاء الله قرأتم من همزية ذا متاشي يدى إمام البوصيري رضي الله تعالى عنه yake ta magana game da Yahudawa da Nasara irin makircin da suka shirya wa addinin musulunci da kuma irin hassada da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu a magana akan Yahudu da Nasara yanzu mun karanta kusan shafi biyu kenan saboda me tun daga ƙauma Isa amaltumu ƙauma Musa tun daga nan ake magana akan Yahudawa gashi mun ci shafi ɗaya da rabi kenan to har yanzu akan su da Yahudu da Nasara ake ta magana game da hassada da suka nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo a cikin littattafansu amma suka ki faɗa wa mutanen suka ɓoye kabbiruna ahlal kitabaini min aina atakum taslisukum wal bada'u Imam al-Busairi radiyallahu ta'ala yace kabbiruna ahlal kitabaini ya koma abauta littafi guda biyu su ne Yahuda da Nasara, ku ba mu labari, min aina atakum taslisukum, ina kuka samu taslisi, shi ne min aina atakum taslisukum, ina kuka samu taslisi cewa Allah uku ne, Allah ɗa, Allah uwa, Allah uba, Allah menene, ina kuka samu taslisi, na ƙarƙafar lalazina ƙalu inna Allah salisu salasa, ku ba mu labari a ina kuka samu taslisi. cewa Allah uku ne, wal bada'u, ina kuka samu bada'i cewa Allah yana canza shawara, shine bada'i. A ina kuka samu wannan karatun, cewa Allah yana canza shawara, ya yi niyyar kaza daga baya sai fasa ya zo ya ce kaza zai yi. Ma a tabil aqidatai ne kitabun wa a tiƙadun lanasa fi hiddi'a'u. Ma a tabil aqidatai ne kitabun wa a tiƙadun lanasa fi hiddi'a'u. Ma a ta kitabun wani littafi bai taba zuwa ba shine ma ata kitabun wani littafi bai taba zuwa ba bil aqidatayn da waɗannan aqidu guda biyu ayi taslisi a ce Allah uku ne ko Allah yana canza shawara ba wani littafin da ya taba zuwa da wannan aqida wa atiqadun dukkanin wani kuduri la nasafihi wanda babu nassin littafi a cikin sa iddi'a'u to da awar banza ne duk da awar da mutum yayi in dai babu nassi babu wani littafin Allah da ya ce a yi, wannan abin kawai da'awa ne. Wadda awi, malam ta ƙinu alaiha bayyinatun, abu na uha ad'iya'u, wadda awi, ita da'awa, mutum ya da'awar yana da kaza yana da kaza shi ne kaza shi ne kaza, malam ta ƙinu alaiha bayyinatin, wanda ba a tsaye da wasu hujjoji akan wannan da'awar ba. Abu na uha, to ‘ya'yan wannan da'awar adiya'u shegu ne, ba ‘ya'yan wannan ba ne. Duk da'awar da ba a tsere mata da hujja ba, to ma'abota wannan da'awar shegu ne ba sunansa ‘ya'ya ba. Shi ne abu na'uha ‘ya'yan wannan da'awar adiya'u shegu ne, aiko ka san yadda shegu suke da haɗari. E, laita shi'iri, laita shi'iri, zikiru salasati, walwahidi na kasum, fi addikun amna ma'u. A, Imam Al-Busir ce laita shi'iri, ina ma na sani zikiru salasati, ambatanku da kuke faɗan uku cewa Allah uku ne, walwahida da ɗaya, na ƙasun shin tawaya ne fi addikun a cikin ƙirganku amna ma ko ƙaruwa ne, kun ce uku, kun zo kun ce ɗaya, kun zo kun ce uku ne, kun zo kun ce ɗaya ne. Ka taɓa ji ɗaya cikin uku, shi ne suke cewa Trinity ko? Ɗaya cikin uku, to an ce ɗaya kuma cikin uku, shin wannan abin raguwa ne ko ƙaruwa ne? shine abin da yake tambaya su yake tambayar ku laita shi'iri ina ma na sani zikiru salasati ambaton ukun nan da kuke wal wahida da daya na kasun wannan abin tawaya ne fi addikun a cikin kirgen ku amna ma uku karuwa ne kaifa wahattumu ilaha na tauhida anhu al-aba wal abna'u kaifa taya ne ne wahattumul wahat wahat wahattum ilaha taya ku za ku kade ta kade ta Allah wanda al-aba'u iyayenku wal abna'u da ƴaƴa na fat tauhida anhu sun kore kadaituwar Allah dole ku yi iskanci saboda kun gada ne shi ma fa wannan zagi ne sosai mutum ne yake yin abin kirki ta to ta yara kai abin kirki wanda iyayenka ma ga abin da suka yi shine kaifa ta yana ne wa hattumu ilahan za ku kadaita Allah al'abau iyayenku wa abna'u da ƴaƴaye na fat tauhida anhu sun kore tauhidi kadaituwar Allah to ta yaya mai irin wannan abin shi kuma zai ta Allah a ilahun murakkabun ma sami'ina bi ilahin lazatihi ajza'u a ilahun murakkabun shin Allah ne za a ce murakkabi shine mai hauhawa a ilahun murakkabun shin Allah ne za a iya cewa murakkabi mai hauhawa a ce ɗaya ne a'a biyu ne a'a kaza ne a'a kaza ne ma sami ina a jiza'u mu tun da muke ba mu taɓa jin yanki yanki ba bi ilahin ga Allah li zatihi ga zatinsa kun ce wannan dan Allah ne kun ce wannan matar kaga duk sun zama yankin sa kenan Imam al-Busiri yace ma sami ina ba mu taɓa ji ba a jiza'u yanki yanki li zatihi ga zatin Allah ma sami ina a jiza'u ba mu taɓa jin yanki yanki ba li zatihi ga zatin Allah a ce Allah ya kasa kashi-kashi, Allah ɗa, Allah uwa, Allah uba. Wale kullum min hum nasibun min mulki fa halla ta mayizul an siba'u. A, li kullum min hum, inda kun ce Allah ba ɗaya ba ne, sun ma kai uku. A, li kullum, shin ga kowane Allah nasibun min mulki yana da wani kaso a cikin mulkin? Kowane Allah yana da wani kaso a cikin mulkin? In kuka ce, eh, allolin su uku ne su suke jagorantar duniyar gaba ɗaya. to ku saurara to fa halla ta yaya ne ne ta mayyizal insiba'u ba za su bambance kasansu ba ai an sani shugabannin kasa rarrabawa suke ko ko Afirka da Turawa suka mata mulkin mallaka da sauransu ai mitin suka yi suka taru suka yayyanka ta suka yanka nan suka ce Najeriya ne saboda su ji daɗin mulkarsa suka yanka can suka ce Niger ne saboda su ji daɗin mulkarsa suka yanka can suka ce Kamaru ne suka yanka can suka ce Sudan ne to in dai Allah ba guda ɗaya ba ne, to me yasa ba su rarraba kaso ba, a ce wannan ya riƙe ɓangare kaza, wannan ya riƙe ɓangare kaza. Wannan yana ba su hujjoji ne na hankali, da a ce Allah ba ɗaya ba ne, to da ya rarrabawa za a yi, a ce wannan shi yake kula da kaza, wannan shi yake kula da kaza. A likullin nasibin, a likullin minhu nasibin min mulki shin kowanne daga cikin yana da wani rabo a cikin mulkin ne? to fa halla in haka ne to ta yaya ne ne tamayyidal insi ba ba su rarraba kaso ba a ce wannan ya rike bangare kaza wannan ya rike bangare kaza shi ma nan tambaya ne da ba wanda bai hudan da isa ya amsa ta a turahum li hajatin war tirarin kaladu hawa ma bagal kuladau a turahum yanzu su yahudawa suna gani li hajatin saboda wata bukata ce war tirarin da matsuwa kaladu ha suka hada mulkin wa ma bagal kuladau kuma waɗanda suka yi tarayya suka haɗa kayan nan ba su cuci juna ba in suka ce maka eh tambayar farko kenan in suka ce eh allolin suna da yawa amma suna mulki ne tare tare suke ayyuka to in suka faɗa haka sai ka ce a turahum to yanzu su suna gani li hajacin wata bukata ce war ɗirarin da matsuwa kala duha yasa suka haɗa mulkin guri ɗaya wa ma bagal kula ɗa'u ka taɓa gani an haɗu an haɗa abu guri ɗaya ba a zalunci juna ba, kuka sai keke ku biyu ko ku uku, in kai garaje akwai wanda kullum ya ɗauki keken sai ya dawo da matsala, sai ya dawo da faci. Kuka sai mota ku biyu ko ku uku wai taku ne, in kuka garaje mutum ɗaya shi zai kashe ta. Shi ya ce, kun taɓa gani an yi haɗa an yi tarayya a cikin mallakar wani abu guda ɗaya ko ba a yi zalunci ba? Ahuwar rakibul himari, faya ajaza ilahim, ya masuhul iya'u a huwar rakibul himari shi ma wannan himari ra da kisra a huwar rakibul himari yanzu Allah shine yake hawa jaki ai a tarihi zaka cewa annabi Isa yana hawa jaki a huwar rakibul himari yanzu Allah ne yake hawa jaki fa ya ajaza ilahin mamakin wannan Allah mamakin irin fa ya ajaza ilahin mamakin gajiyarawan wannan Allah ya masuhul iya'u wanda al'iya'u gajiya ya masu take shafansa, ka taɓa ganin Allah ya gaji, har yanzu dai na magana da su Yahudu da Nasara, wani lokacin ya maki Yahuda, wani lokacin ya maki Nasara. Am jami'un alal himari wa ƙarjan lahimarun bi jami'ihim masha'u, am jami'un alal himari la ƙarjan lahimarun bi jami'ihim masha'u, am jami'un ko kuma kuna ga gaba ɗaya allolin ne suka haɗu alal himari akan jaki. laƙada jalla himaru kai irin wannan jaki ya girma bi jam'ihim da taro alloli akan sama sha'u yana tafiya kaga dai har yanzu dai kaga kure su ake amsiwahum wal ilahu fama nisbati isa ilaihi wal inma'u amsiwahum ko kuma wasu waɗannan guda uku huwal ilahu shine Allah ko kuma a'a ba su ne Allahn ba akwai wani Allahn daban to in kuka ce eh akwai allolin ba su kaɗai ne Allahn ba fama nisbatu Isa ilaihi to me yasa fama nisbatu Isa ilaihi me yasa me sa kuke danganta annabi Isa zuwa ga Allah kuke cewa dan Allah ne wal ilma'u kuke jingina annabi Isa zuwa gare shi in akwai wasu allolin me yasa kuka ware ɗaya kuka ce annabi Isa ɗansa ne shi kaɗai shi ma nan kaga ba su iya bada amsa ba am aradtum bi hasifati falima kussas salasatun bi wasfihi wa suna'u am aradtum bi bi hasifati falima kussas salasatun bi wasfihi wa suna'u am aradtum ko kuma kuna nufi biha da waɗannan allolin naku guda uku as-sifati cewa siffofin Allah ne su wannan guda ukun siffofin Allah ne salima me yasa kussat salasatun kuka keɓe iya siffofi guda uku bi wasfihi da siffan tashi wasu na'u da kuma biyintawa me yasa siffofin a ce sai uku ne cewa trinity me yasa kuka kuka kuka siffanta kuka takaita Allah iya siffofi guda uku kaga nan ma ba wani ba Yahude ko ba Nasaran da isa ba da amsa. Am huwa bunun lillahi ma sharakathu fi ma'anin nubuwatul anbiya'u am huwa bunun lillahi ko kuma a'a annabi Isa din dan Allah ne. Am huwa bunun lillahi wani lokacin in suka sha kwayar su sai su ce maka ai ba shine Allah ba shi din dan Allah ne. To am huwa bunun lillahi to ko shi din dan Allah ne To, in suka ce, eh, ai, annabi Isa ɗan Allah ne, sai ce, ma, me yasa al'ambiya'u, sauran annabawa, sharakatu, o ma sharakatu al'ambiya'u, me yasa annabawa ba su yi musharaka da shi ba, sun yi taron dangi da shi, fi mu'anin nubuwata cikin annabta. Yawa, eh, ma me yasa sharakatu al'ambiya'u, annabawa suka yi musharaka da shi fi mu'anin nubuwata cikin ma'anar annabta. Kun ce ɗan Allah ne, kuma kun ce annabi ne. to me yasa ya shiga cikin zirin annabawa dan Allah kuma annabi to me yasa ya yi musharaka da sauran annabawa a cikin annabta kaga nan ma kaga kama kama kenan suke qatalat hul yahudu bima za'amtum wa li amwatikum bihi ihya'u a qatalat hul yahudu bima za'amtum qatalat hul yahudu ku nasara shine kiristoci qatalatul yahudu yahudawa sun kashe annabi isa fi ma za'amtum amma cikin abin da kuke rayawa a ranku cewa yahudawa su suka kashe annabi isa wali amwatikum bihi ihya'u ihya'u kuma gashi shi shine fa zai raya wali amwatikum ya tabbata ga matattunku ihya'u bihi shine zai raya matattunku ka ce shi Allah ne kuma ka ce Yahudawa ne suka kashe shi kuma kai kuma kana jira ka mutu zai raya ka ko kuma limatukum bihi afiya ihya'u ihya'u rayawa wa li'amwatikum ga mamatanku bihi da shi ne shi yake raya matattunku kuma kuma gashi an zo an kashe shi to kaga nan ma magana ce wacce ba ta da tushe inna qawlan adlaqtumu wa ala allahi ta'ala zikran laqawlun hura'u inna ƙaulan haƙiƙa wannan faɗi na cewa annabi isa ɗan Allah ne, inna ƙaulan haƙiƙa wannan faɗi, adalaktumuhu alallahi da kuke sakin wannan magana akan Allah, ta'ala maɗaukakin sarki, ta'ala zikira, ambatan Allah ya ɗaukaka. Laƙaulun, wallahi wannan magana ce hora'u ta banza, shi ne laƙaulun hora'u, wallahi wannan magana ce ta banza, magana ce ta banza wanda ba ta da kai. إيه مثل ما قالت اليهود وكل لزمته مقالة شنعاء مثل ما قالت اليهود kamar yadda dai Yahudawa suka faɗa. Eh, kamar yadda Yahudawa suka faɗa, wa kullum kowanne daga cikin ku Yahudu da Nasara. Maƙalatun, magana, shan'a'u mai muni lazimat ta lazimce shi, yadda ya su Yahudawa suka faɗi maganganu marasa kyau ga janibin annabi Isa. To, kuma nasara da kuka danganta isan kuka ce ɗan Allah ne, to kowanne daga cikinku maƙalatun magana shana'u mai muni lazimat ta lazimce shi, kowa ba shi da gaskiya cikinku. Izuhu mustaqarrul bada'a wa kam saƙawa balam ilaihi mustiqra'u, iz domin istaqra'ul bada'a su ne suka ƙirƙiri, iz domin su istaqra'ul bada'a. suna ta bibiyan bida'i shine bada'a wannan aqida ta ta cewa Allah yana canza shawara iz domin su humustaqra'ul bada'a sune suka yi bibiyar bida'i cewa Allah yana canza shawara wa kam sau da yawa istiqra'u bibiyan wannan maganar da suke yi saqa wa balan ilaihim shine yake turo musu masifa shine saqa shine yake kora wa balan masifu ilaihim zuwa gare su wa arahum lam yaj'al al-wahid al-qahhara tilkal kifa'ilan ma yasha'u wa arahum wa arahum haqiqa fani na san yahudu da nasara lam yaj'al al-wahid al-qahhara basu sanya Allah makaɗaici mai rinjaye ba fa'ilan ma yasha'u mai aikata abin da ya so fil karki a cikin halitta jawadun naska مثل ما جوزوا المسك عليهم لو أنهم فقهاء جوزوا النسك su Yahudawa, Yahudu, jawazun naska sun halatta annaska shafewa, mana annasku shafewa cewa wai Allah yana canza shawara kamar bida'in ne. Jawazun naska sun halatta shafewa cewa Allah yana canza shawara, misla ma jawazul maska alaihim, kamar yadda dai misla kamar yadda jawwazul maska alaihim ya janyo musu aka kisife su waje alamin humal qiradata wal kanazir kamar dai yadda misla ma kamar yadda jawwazul maska ya janyo musu shafewa aka mai da wasu alade aka mai da wasu birrika law annahum fuqaha'u da suna da hankali za su gane cewa irin waɗannan maganganun su suka ja musu wannan masifa shine jawwazun naska sun halatta wa kansu shafewa cewa Allah yana canza shawara musulma jawwazu kamar yadda suka janyo ma kansu maska Allah ya shafe su ya mai da su alade da gwaggwan biri law annahum fuqaha'u da suna da hankali sun san cewa waɗancan abubuwan nan su suka ja musu wannan masifar huwa illa an yarfa alhukumu bil hukumi wa kalkun fihi wa amrun sawa'u huwa yadda abun fa yake yadda shafewa take annasku an yarfa alhukumu shine a ɗauke wani hukuncin bil hukumi da wani hukuncin eh ba wai shawara Allah yake canzawa ba kamar yadda su suke rayawa huwa yadda abun yake canza hukunci a shafe hukunci an yurfa alhukumu bil hukumi a ɗauke wani hukuncin a kawo wani hukuncin, wa kalkun halittar lamari wa amurun da al'amarin fihi a cikin lamarin Allah sawa'u ɗaya ne, daman kalku da amuru duka na Allah ne, halitta da kuma tafiyar da lamarin halitta. Wale hukumin, wale hukumin minar zamanin tiha'un, wale hukumin minar zamanin ibtida'u, wale hukumin ya tabbata ga wani hukuncin. intiha'u karewa minas zamani a cikin zamani wale hukumin ya tabbata ga wani hukuncin ibtida'u faran farawansa minas zamani a cikin zamani wani zamanin in yazo wani hukuncin sai ya kare wani zamanin in yazo kuma wani hukuncin sai ya zo fasaluhum akana fi maskihim ayatun fi maskihim nasku ayatin lahi am insha'u yace fasaluhum ka tambaye su a kana fi maskihim shin shafe su da Allah ya yi ya mai da su alade da buri, nasku ayacin shafe wata aya ce, nasku ayacin lahi, share wasu ayoyin Allah ne, amu in sha'u ko kuma faran wasu ayoyin ne, ka tambaye su. Wa bada'un, fi ƙaulihin na diman lahu, ala kalki adamin am kaɗa'u, wa bada'un da kuma bada'i, cewa wai a wurinsu Allah yana canza shawara, fi ƙaulihim a cikin maganar su, nadima Allah cewa wai Allah ya yi nadama. ala kalki alamin a bisa halittar annabi Adam am khada'u ko kuma kuskure ne shine amma hallahu ayatul layli zikiran ba'da sahawin li yujidal imsa'u amma hallahu har yanzu dai kaulin su ne amma hallahu ko kuma Allah ya shafe ayatul layli ayat dare ne zikiran saboda ya tuna ba'da sahawin bayan da ya rafkana la yujidal imsaku domin a samu kamewa shine a samu dare eh wallahu a'lam za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci